أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلوات ربي وسلامه على أعظم خلق الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه عباد الله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الأرض إلى الله فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الحدي حدي رسول الله وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا وإخلاصا وسدادا يا رب العالمين أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dukkan yabo da godiya masu tarin yawa marasa iyaka sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda Allah cikin hikimar shi ne da ikon shi da ƙaddarawa shi ya sake ba mu daman ci gaba da darasinmu na sirar annab Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. wanda muke cikin wannan littafi na nabiyyun rahma wallafa professor muhammadu sani umar musa rijiyar lemu hafizahullahu ta'ala muna roƙo allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu faɗi gaskiya da aiki da ita ya sa mu guji ƙarya da aiki da nesantarta idan ban manta bayan muna ranar litinin takwas ga watan safar wata na biyu ko shekara 446 hijiriya wanda shine sha biyu ga watan takwas watan ut 2024 miladiya in sahat don ban manta ba darasinmu na ƙarshe mun yi bayanin keɓantar annab sallallahu alaihi wasallam a garu hira wanda muka ce insha Allah wannan satin zan mu tashi marahilu da'awa marhaloli etap etap da aka bi da za a yi da'awa malam yace qala al-musannif rahimahullahu ta'ala malam Allah ya shiga shi yake cewa marahilu da'awa etap etap da rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bi lokacin da ya yi da'awa mala ya ce maka lida'awati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam maratib shi da'awa kira da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tana da mataka mataka martaba martaba an gane ko idan ba kawai sardar bane da'awa irin ta ta mutayo kawai ka zo ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza ishwa'iyan a mataki mataki mataki mataki ne aka bi da'awai an gane ko mala yace al martabatul ula martaba ko mataki na farko annubuwa ita ce da aka ba annab sallallahu alaihi wasallam annabta da sannu malam zai zo ya fassara mun kowane mataki muke da kai ciki man gabar tabatun nubuwa me aka yi ciki ta gaba me aka yi ciki al martabatu thaniya malam yace mataki na biyu inzaru ashiratihi wa aqaribihi gargadar da annab sallallahu alaihi wasallam yayi ba dangin shi da kuma makusanta an gane ko dangin shi da makusantan shi almartabatu salisa mana yace mataki na uku inzaru qaumihi annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi ma mutanen shi gaba daya wato mutanen shi gargadi a gaba dayan mutanen shi almartabatu rabi'a mataki na hudu inzaru qaumun ma atahum min nadhirun min qablihi ya gargadin mutanen da wani annabi bai zo masu ba kamun shi annabi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya zo masu ba su samu wani annabi ba kamun shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine mala ya tsima wa hum arab wa humul arab qatibatan sune larabawa an gane ko ai su laraba kama annabi ya zo masu ba turu masu wani annabi ba ya Allah ya ce mashi litun sira qauman ma atahum min nazirun min qabli ko azdan yi mu wasu mutane gargadi wanda mutanen nan ba wani mai gargadi bai taba zo musu ba sai mala ya ce ma martabatu khamisa kenan martaba ta karshe ita ce inzaru jami'u man balagha hu da'awatuhu min al-jinni wal insi ila akhir dahr shine gargadin duk wanda da'awa annabi ta iso mai mutum ne shi ko aljani har zuwa ƙarshen zamani mun ga martaba nawa kenan da'awa gare ta mataki eskale eskale eskale guda biyar da'awa rasulullah sallallahu alaihi wasallam gare ta an gane ko kenan anan sannu sannu malam zai fassare mamu da dai dai dai dai wannan eskale din me ke da kwai eskale na gaba ya ne aka yi har zuwa eskale na biyar wanda shine har yanzu muke cikin shi har zuwa kuma ranar tashi kiyama insha Allah har zuwa ayi Musa har zuwa ayi Musa ta ga hoko har a ce wani fiqa fi suri fa sa'iqa man fi samawati wa man fil ardi illa man yasha illa man sha Allah ko hal abusa kafo idan aka busa kafo duk wani wanda yake sama da kasai duka za su mutu shi ka san sai wanda Allah ya gada ba shi ka san kahon nan da kake ganin shi wani hadisi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace mala'ikan tuni an ba shi ƙahon shi tuni ya kawa a bakin shi tuni ya karkato wannan ɗin shi kan shi an gane ko kasa yin zaka busa ƙaho ba kama algaita ba ne tudura kake busa ko fara haka ko mene ne sunanta wannan ba algaita ba sarewa to shi ƙaho ai sai ka duka in zaka busa shi to mala'ikan tuni ya karkata goshin shi ya ɗora ƙahon a bakin shi kenan da ya busa fasa'ika kawai jira ake a ce mai busa wa ma yudrika la alla sa'ata takunu qariba wa ya sanar da kai ko nan kusa kusa shike na za a busa kahoyin gobe ko shi bi Allah subhanahu wataala ya mana gafara na'am da saura mu Allah mana gafara malam sai ya ce ma to marhalatu sira marahilu sira kenan nan za a dan fassare yanda aka bi wannan marahil din guda uku guda biyar sai malam ya ce ma ba'da nuzul qawlihi ta'ala bayan Allah subhanahu ta'ala ya sabko ya ayyuhal mudaththir ya kai wannan wanda ka lulluba ba da yazo bai tsiro wurin matar shi ya ce zammilini zammilini daththiruni da kullulube ni kullulube ni sai Allah ya ce ya kai wannan wanda ka lulluba qum fa'anzir ka tashi abin nan wanda aka faɗa maka mala'ikan nan da ka gani wayin nan da aka ma ba abun barci bane ba a na menene qum fa'anzir tashi tashi tashi kai mi ka yi wannan gargadi zan muka cewa wannan ya yi mudattar yana daga cikin sunayen da Allah subhanahu wa ta'ala yake kiran annab sallallahu alaihi wasallam don girmama shi kasan yana daga cikin girmamawa ba ka iya amsa sunan ba ka iya kama sunan mutum farata daya sai dai ka mai laƙabi ko al'uniya an gane ko kawai ka dinga kiran mutum farata daya haka nan ka ce wa mutum mamman sani haka ta gani ina ka ce wani baban wane idan ka ce wani ko wani dai lakabin shi wanda ba sunan banza ba an gane ko ka faɗa mashi to yana daga cikin girmamawa an gane ko to zaka ga Allah subhanahu wataala bai taba kiran suna annabi ba yana yi mai muhataba mun gane ko yana yin eh bi za a ce muhataba yana fuskantar shi da magana kai tsaye kamar shi ake ma magana sai dai hikaya an gane ko Allah bai taba cewa ya Muhammad ba amma ka duba ya zakariya inna nubashshiruka bi ghulamin ya yahya khuzul kitaba bi quwwa an gane ko sannan menene zaka gani duka Allah subhanahu wataala ya kira suna annabawa ya kaiwa da kaza zakai ya kaiwa da kaza zakai amma rasulullah sai dai ya ce mi ya ayyuhal mudaththir ya kai wannan wanda ka lulluba ya kai wannan wanda ka lulluba ya kai wannan annabin an gane ko Allah yana kiran shi da sunaye na girmamawa bai kiran shi ya Muhammad an gane ko kira ba mu ce ba dan kawo ne yazo ya ce ma ai Muhammad ya zo a Qur'ani ba mu ce ba wannan ai labari ne ake badawa wa ma Muhammadun ma kana Muhammadun ala Muhammadin Muhammadur Rasulullah duka labarin ne ake badawa suna Muhammad da suka zo a cikin Qur'ani ko wa ma muhammad ma kana muhammad ala muhammad muhammadun rasulullah su hudu ne kenan sallallahu alaihi wasallam to kaga nan sai aka ce da Allah ya sauko ma annabi muhammad ya kai wannan wanda ka lulluba kufa anzir ka tashi abun ba na barci bane tashi kai gargadi tashi ka hauda awa wa rabbaka fakabbir ka girmama ubangijinka an gane ko ka girmama ubangiji ka wannan warabbaka fakabbir yana daga cikin malamai da suka ce cikin balaga ta mi ta larabci yanzu in ka hudda wasalin ka hudda waw in ka karanto daga harko rabbaka fakabbir in ka karanto daga baya ma rabbaka fakabbir zaka gani an gane ko wasiya baka faqahir Allah subhanahu wataala ya ce ma annabi tufarka tufafinka ka tsarkake su ka zaman to kai kullum mai tsarki ne ka tsarkake jikinka ka tsarkake tufafinka war rujiza fahajur wannan bautar kuma kannan ka kaurace musu kwata-kwata kal ka shiga cikin wannan dinnan hayaniyar tasu an gane ko wala tamnun tastakthir kal ka yi baiwa dan ayarwar tama an gane ko kal ka yi baiwa dan ayarwar tama bine ne ake ci mashi eh yana da tano da Hausa eh kyauta da neman iri ake cewa ko menene an gane ko zan ba jiwa mine ne jiwa ne ɗauka gaba an gane ko kado amfuwazo ne an resume kawai kado amfuwazo ne akwai abin da nake vize an gane ko yanzu kawai sai in samu momo in yi ta bashi kyauta ina bashi don na san zan sanyo abubuwa shi kuma yana baki iyaka zai bar na su wuce to kaga ai kado amfuwazo ne ne na mashi an gane ko to bai da kyau wala tamnu tastakfir wali rabbika fasbir ce ka yi haƙuri don ubangijinka da aka sabko mashi wannan ayoyin an gane ko sashi kenan abin an wuce kuma tsoro ya kare malam yace ma nahda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min firashihi kai tsaye annabi sallallahu alaihi wasallam ya zabura ya motsa daga shinhudar shi an gane ko na'am min firashihi wa akhadha yad'u ila ma amarahu ila ma umira bihi sai ya tashi yana kira akan abinda aka mashi umarni siran limuddati talata sinina ya je a haka sai da ya yi shekara sirran afwan sirran limuddati talata sinina ya je a haka a ɓoye sai da ya kai shekara uku yana wannan kiran bau wanda ya sani a ɓoye cikin hikima yake ɓoyewa wa kana taharrukuhu fi hadhihi al-fatara wasl alladhina tarbutuhum bihi sila yace mala yace ma wannan shekara uku da yayi a wannan fatara zaburar da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yana kira ya kasance tsakiyar wanda suke da alaka an gane ko da aka ce ma sirran sai yace ma amma tsatsakiyar waɗanda suke da alaka da shi da annabi sallallahu alaihi wasallam a yanzu misali baka ce ma abu sirrance ne ban ga mutum ba kawai da na ganka yace tsaya ina da magana da kai kaga ai wannan ba sirri bane ba yanzu ko zan mai sirri a cikin mutane ma ba kowa ba zan ba sirri na ko likullu aminun amin kowa yana da aminin shi amma kuma sai rasulullah ya kasance bai sake shi bai tsaya tsakanin ƴan uwan shi wanda suke da alaka da kuma saura sai malam ya baka misali yace mislu zaujatuhu misali wanda ya kira da farko matar shi dama ita kaga ai mun ga sirar da ta wuce satin da ya wuce ita ma ta ƙara ƙarfafar da shi to wanda ta mai wannan bayani in ya kira ta mi zata ce kai tsaye sami ina wa atana tunda ita deja deja kamun rasulullah ma ya bada ita tuni ta bada saboda ta ce mai wallahi la yukhzika wallahu yashda bika tasduqu fil kalami ma silatil arhami wa tukrimu duyufa wa tusiru a wa taksul ma'duma haka ne ko tace kenan rasulullah kenan matar shi ta fara imani da shi wa abna'ihi mala yace ma haka zalika diyan shi wa mawalahu haka zalika da bararrun bayoyin shi ko ka ce bararrun bayoyi wanda ya ɗiyautar wa rabidihi da ago da agolin ne ne ko wa asdiqaihi haka zalika da kuma wato abokanan shi mala yace ma wa kullu man yatma'u ila annahu yaktum sirruhu haka zalika duk wani wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake an gane ko yake kwadayin yana sane cewa wani in na faɗa mai sirri na ya adana shi kasan kowa yana da irin wannan mutumin wallahi akwai mutumin da in ka faɗa mashi sirri an gane ko in ka faɗa mashi sirri har kai sai ya dinga ɓoye ma sirrin nan ba san ko mun gane ba kai karan kanka sai ya dinga ɓoye ma sirrin nan bare wani ya yi kai ka faɗa mashi fa sirrinka ne an gane ko sai dai abin ne shi da wannan sirrin amma kuma mu yanzu abin ya yi kaɗan da aka ce da kulle aminun amin wane ya haɗa min sirri na nima sai ya shi in haɗa ma amini na ka shi wane kaza kaza kaga wannan cin amana ne cin amana ne wa iza tumina khan ko aka amince da kai kai ha'inci to ka ci amana kuma ka doki alama ɗaya daga cikin munafukai an gane ko shi sirri in mutum kuka yi sirri da shi kawai abin ne ka da shi an gane ko shi ne kasancewa mutum ɗan adam mutuntaka mun fahimta ko abin ne kada sirrin nan malamai suna cewa yanzu ko magana muke in na nuna ko da ban ce ma ba sirri ne ko ban ce ma amana ba amma na yi wani gest wanda ina tsoron wani ya ji kawai so ne nake ni da kai kai hatta da maganar da kai ka santa na zo na haɗa ma ne ba sai na ce ma sirri ba ta zama sirri hatta da wai a portable ma malamai suka yi bayani hatta da salula in na kira ka ka same libar ka cuce ni in ka kira na same libar na cuce ka in zan saurari vocal cikin jama'a ka san dai cikin jama'a nake budewa zan yi in na same libar sai na ce ma wani amen libar kake dan kar ka zo ka kwabo wata magana ta sirri wadda tsakaninmu ne kuma su kuma jama'a suna ji kenan ko vocal zaka saurara wanda zaka sauraron ya san cikin jama'a kake apel kuke in ka same libir ce ma wani amen libir kake ya san kuna sallama ce amen libir kake dan ya san zai yi an gane ko so nawa za a yi a samen libir kuma sai daga baya a shikumiya ya ta tsoma wata magana an gane ko Allah subhanahu wataala ya mana muwafaka eh irin wannan ana cikin wannan shi wani dan uwa yana da al'adar da ka kira shi sai ya samen libir to akwai wani wanda ya maganin shi ko cikin gidan shi yake da matar shi sai ya same libar ku yi magana da shi wani ya ce mishi wallahi wallahi in na kira ka na ji alamar ben libar sai na kunna ma ruwa ka san kana gaban matarka da dai an ce ga wata nan ta zo kaza ko aka yi hira wata ina ji ran nan dai wailun laka in aka tsaya kan huska ka dai alhamdulillah wailun laka to tun shi ai ya fara sai ta ya dan rage samun libar Allah subhanahu wataala ya mana muwafaka kenan rasulullah sai duk wanda ya san zai kare mai sirrin shi sai annabi ya zo ya faɗa mai fa kana min awailil ladina dakhalu fil islam sai malai ya ce ma le premier na farko farkon da suka fara shiga musulunci daga ciki cikin mutane le premier da suka fara shiga musulunci mutane na farko farko shine sai ya ce ma na farko sai ya ce khadijatu radiyallahu anha Allah ya yarda da ita ummuna uwal mu uwal mu'mine khadija Allah ya yarda da ita ita ta fara musulunta allati kanat awwala man amana billahi wa bi rasulihi mala yace ma saboda ita khadija ita ce mata ta farko da ta yi imani da Allah ta yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kama huwa mashhur yace wannan zance ne ingantacce ai mun gani mun gani ita ta fara kalman shi kenan wa zai kuma ƙara faɗa ba da ya tunzuro ma ya zo wurin ta ya fara zowa sai mala ya ce ma wa hawwarat alaihi amrun nas haka zalika kuma ita ta sauƙaƙa mai ta sassabce mai wato al'amarin mutane haka wa kanat bidhalika awwala man amara Allah rasulahu bi tabshiriha bil janna khadija ita ce mace ta farko ita ce mutum na farko wanda Allah subhanahu wata'ala ya umurci annabin shi ya ba ta albishir da aljanna mu duba hau mu gani annabi bai ba khadija albishir ba da aljanna sai da Allah ya ce mai mi ka mata albishir wa ana cikin yanayin nan ne sai ka samu wani wani ashi asa agbara gashi nan sai a hankali ya zo ya ce ma zai saka aljanna kai kaza zai saka aljanna ka bi shi zai saka aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam sai da Allah ya mashi umarni ya ce ka ce ma khadija an mata albishir da aljanna to tsakani da Allah tsakani da Allah in annabi bai da wannan fafiyar din uban wa yake da shi Allah mana gafa eh mana wane ne ya isa ya zo ya baka wannan fafiyar din ka san ka kamar wani abin in mutum ya hode shi sai ka yi bibin bai ma san me yake ba amma tsabagen iskanci ne akwai rena wayo akwai rena sha'anin Allah subhanahu wataala a ciki to kai yanzu ba wannan ba ko mutum ka buga gaba kan abin shi ka ce ka ba da abin mutum bare ka shiga sha'anin Allah subhanahu wa ta'ala idan annabi bai da ikon waye isa yake samu wannan ikon kaga sai da aka mai kuma wane ne ma wane ne ya isa ya ba da ma labarin in ma ya ce an baka wane ne ya isa ya ba da an ba annabi sallallahu alaihi wasallam in qata alwahyi an yanke wahayi in ba ta hanyar wahayi ba ta me ake samun labarin ubangiji kaga ai akwai rena mutane a ciki Allah mana gafara Allah kare mu Allah tsare mana imanin kaga hadisi ne ingantacce daga Abu Huraira hadisi ya zo daga Abu Huraira hadisi ne cikin sahihu Bukhari da Muslim ingantacce ne muttafaqun alaihi yace qala ana Abi Huraira radiyallahu anhu yarda Allah tabbata kare shi qala ata Jibril nabi sallallahu alaihi wasallam Jibril mala'ika Jibril aminul wahyi ya zo ma annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana faƙala sai ya ce ma'annab sallallahu Alaihi wasallam ya Rasulallah ya kai ma'aikin Allah hazihi Khadija wannan Khadija ƙad atat ma'aha ina'un suna cikin ɗaki ne mala'ika ko ita kuma Khadija ta huto sai ya ce wannan Khadija ce ta zo da wani makayi za ta shigo wurinka an gane ko fihi idamun a cikin makayin akwai wani miya miya miya saka ce haka idam au ta'amun ko kuma akwai abinci au sharabun ko akwai abin sha ta ruko za ta kama annabi sallallahu alaihi wasallam jibril yake faɗa ma annabi fa iza hiya atatka yace jibril yace idan khadija ta iso ta zo wurinka faqra alaiha alaiha assalamu min rabbiha wa minni jibril yace kace Allah subhanahu wataala yana gaida ta ni ma ina gaida ta ka ce mata assalamu alaiki ya khadija daga wurin Allah kuma ka ce mata jibril ma ya ya da gaida ta an gane ko kai khadija ta sha wallahi gaisuwa jihati daga wurin Allah ummuna khadija radiyallahu anha an gane ko jibril ya ci gaba da cewa wa bashiru ha bi baitin fil fil janna an gane ko min qasbin ka bata albishir in sha Allah subhanahu wa ta'ala a mata albishir an gina mata wani gida a aljanna an gane ko da lu'ulu'u aka gina shi gida ne aka mata a aljanna da lu'ulu'u aka gina shi kaga wallahi mata suna samun gida shi ka duba ka gani wannan imra'atu fir'aun iz qalat rabbi binni indaka baytan fil janna wani jini mai firawun Allah ma zai gina mata da kan shi gida a aljanna wallahi mace ta zauna ta yi biyayya mijinta taro yi ma Allah subhanahu ta'ala ibada sai ta yi kowa jin daɗi tana daga cikin wanda ta yi kowa jin daɗi a aljanna wai a irin wannan ne ana ba da bayani wata mace ta turo ma wani malami tambaya wai malami shi ne suna iya yin addu'a kan Allah ya haɗa mijina da hurul iri mata aljanna ka ji wata keta to sai ku ce mata ke yanzu so kike shiga wuta kenan saboda eh mana wai ta yi adda ka a mata kishi a aljanna ka shi wani Allah ita kuma matan duniya wadda ta shiga aljanna duk ta yi hurul in din nan kaga duk yadda ake zana ma hurul in ko wa kawaiba atraba an gane ko wanda kirjinsu gabansu a tsatsaye yake yadda ya kamata ‘yan sa'annin juna an gane ko can kuma Allah yake ce mana wa furushin marfu'a inna an sha'ana hunna in sha'a faja'alna hunna abukara uruban atraba Allah ya ce li ashabi yamin Allahu akbar Allah kai ma aljanna wallahi za a hole za a hole insha Allah Allah nuna mana to duk yanda ake zana hurul ain da yanda ake yaban su a cikin Qur'ani da yanda aka ka labarin hurul ain ke in kika shiga aljanna ke ce shugaban su kin hisu kin hisu kin hisu ke gaban su kiki ke ma an maido ki din nan wa kawaiba atraba an maido ki menene urban atraba an maida ki top teke sannan abinda mata za su gane an gane ko kalki dibin kishi na duniya haka za a yi shi a lahira Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa naza'ana ma fi sudurihim min ghillin ihwanan ala suririn mutaqabilin duk wani abu na kuttu na takaici na laru na mugun abu na bacin rai Allah ya ce mun cire shi daga cikin kirazansu dama Allah shine ya insha'in ya halice mu a haka zan mu shi bakin ciki zan mu shi farin ciki to an cire bakin ciki wani sanyawa take da wahala ko huda shi an gane ko aka wa sanya shi mabare huda shi bakkar ruwan ka ruwan ka bakin ciki sannan matan aljanna matan da aka baka ba wacce ta san akwai wata ka yi ta morewarka ka jira can ka jira can ba wacce ta san akwai wata kowace lokacin bukatar ka ta yi za ta same ka a lokacin an gane ko Allah subhanahu wataala shi ke sarrafawa matar bata san wata ba akwai ta an gane ko za ta yi ta yawo kowace ta yi da yawon ta aljanna ba ta san wacce ba ta kuma ce ba ta san gidan wata ba sannan akwai bayanin da ya zo ba a ziyarar gidan mu ta aljanna eh kawai ina son ganin ka kai ma Allah sai ya sa maka son gani na shikenan sai mu kwatse wani wuri an gane ko yo in ka zo kaga gidana ya hina ka ko na je na ga gidanka ya hinawa kaga shi kuma bakin gwalgwadon aikin ka bakin gwalgwadon gidanka Allah mana gafara wa in kana Allahu qadirun ala an yamai da gidanka fiye da na kowa kuma a ƙara lunka shi a ƙara lunka shi na'am kenan Khadija aka ce an mata wani gida na lu'lu'u bayan Allah ya gaida ta walillahi al-masalul a'la walillahi al-masalul a'la ko kai yanzu misali yanzu a turo ma message daga president eh a turo ma prime minister ya zo ya ce president ya ce a zo a gaida ka takankanas to ya dai matsayin ka yake kawai takankanas a zo zandar daga yamai nan kusa walillahi masalla ala prime minister ya zo takankanas president ya aiko shi ya zo ya gaida wani ya zo ya shigo ya gaida ka kuma ya goma ai ka san ya kake ina ka gaisuwa daga ubangiji daga sama ta bakwai sama can sama al'arshi aka zo aka yi da khadija sannan ya ce min ƙasbin na daga lu'ulu'u la sakabun fihi wala nasab gidan babu duk wani ƙara ko wani burwi wanda zai yi jeran janka kun babu wahala kwata-kwata cikin shi khadija ta shiga aljanna ta shadda ke ta more na ita ce harkon wadda ta fara musulunci malam ya ce mutum na gaba kuma maulahu zaidu bin haris bararren bawa annabi zaidu dan haris bawa ne na annabi annabi ya ɗewata shi alladhi qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inda ma jaa abuhu yatlubuhu shine lokacin da annabi sallallahu shi zaid bin haris bawa ne na annabi annabi ya ɗewata shi yana son shi annabi yana son shi kamin ya ɗewata shi yana ƙarƙashin annabi sallallahu alaihi wasallam sai uwayen shi suka ji cewa ai zaidu yana bauta yana ƙarƙashin bawa su kuma suna da hali kasan ita bautan nan tana da kake ganin ta Allah kiyaye don halinka yanzu zai wani yaƙi zai tashi kawai a kama ka shikenan prisoner da gyar kuma shikenan aje a saida ka dan sarki ya zama bawa dan sarki ya zama bawa ko hatta da shi karan kanshi sarkin yana iya zama bawa ko kuma yanzu in ina jin ƙarhi na sai in doki doki na in doki takobi in huta duk wanda na yi ƙarhin shi in kamo shi in zo in saida shi in kuma ya ƙarhi na shi kuma ya kai ni to shi zaid bin haris baban shi sai ya ji yana bauta nan a maka sai ya tattaro 'yan kuɗaɗe in ka ji ɗanka yana wannan sai ka tattaro kuɗaɗe ko wani babanka yana bauta in ka samu kuɗi sai ka zo ka sai shi an gane ko ka ɗiyauta abinka ka aje shi ya dawo kuma wurinka an gane ko sai suka zo su fanshi ɗansu Allah mana gafara kamar yadda ake zamani wai yanzu wayo kuɗin fansa ko Allah tsare mu a kama mutum a ci sai an biya kuɗin fansa to da suka zo suka zo su amshe shi wurin annabi sallallahu alaihi wasallam an gane ko sai annabi yake ce mai Zaid bin Haris in shi ita fa aqim indi wa in shi ita fantalik ma abika in kana so je ka bu babanka in kana so kuma zamna wuri na an gane ko in ka bu baban naka ba wani kudin shi ba za a amsa kawai je ka bu babanka yanda kake so kina annabi ya ba sai dumi zabi ka duba kana bawa a baka zabi ya zaka doka ai babu babu wannan yanci zaka bi ubanka zaka bi kai tsaye an gane ko amma zaid bin haris kusan me yace ce ma annabi yayi bal uqimu indak yace a a wallahi su baba su tai ina wurinka kawai su baba su tai ina wurinka su tai ku koma ku koma ya tsaya wurin annabi sallallahu alaihi wasallam ha a wata ruwaya suke ce mai kai yanzu ka zaɓi bauta akan ɗiyauta yake ce musu wallahi wannan ba bauta ba niki daraja gare shi wurin annabi sallallahu alaihi wasallam ana annabi sallallahu alaihi wasallam ya fiyauta shi yake tsin shi har lokacin lokacin kasan me ake ce mishi lokacin adoptan da ai tun lokacin ake yin shi kai adoptan da ya zama danka a yanzu a ka'idance a turance takardu ne saka je kai aika ya zama fisa adoptive ɗinka ya zama danka shikenan ko yanzu takardu ne a da kawai a cikin bawanka ko wane ne shikenan sai ka zo kamar yi ma jama'a shela wani daga yau dana ne shikenan ya koma ɗanka ba ka aihe shi ba bai aihe ka yadda ka ga ana adopte ne to amma sai dai shi wannan abin ka yi adopte ka mai da shi ɗatak har ya amsa da sunanka wannan haramun ne za ka iya zuwa ka yi adoptan marayu yadda kake so amma kowane maraya da sunan uban shi mun gane da sunan ubanshi za a kira shi to shi zaidu a lokacin ha ake ce mai zaidu bin muhammad shi kenan ya zama zaidu dan muhammad zaidu dan muhammad ne zaidu dan muhammad sallallahu alaihi wasallam ana ce mai har sai da aya ta biyar ta zo daga suratul ahzab Allah subhanahu wataala yake ce mana ud'uhum li abaihim huwa aqsatu inda Allah ku kira kowa da sunan ubanshi kan ku ƙara kiran wanda sunan wanda ba ubanshi ba da ya haife shi daga nan sai aka hasa na gaba shine abubakar siddiq abubakar siddiq radiyallahu anhu shine wanda ya fara gaskata annabi sallallahu alaihi wasallam cikin mazaje an gane ko a cikin shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana yace ma umar wata rana kusa annabi me yace ma umar inna allaha ba'athani ilaykum fa qultum kadhabta umar ni ne fa Allah ya turo wurin ku wata rana wani lokaci da Allah ya turo wurin ku kuka ce mana mi ƙarya kake an gane ko wa qala abubakar sadaqta a lokacin da dukan ku kuka kare ta na abubakar me yace bane gaskiya kake min yarda kaga annabi yana yi mawa umar yana gwada ma umar manzila abubakar su ai su ba umar sai da abubuwa suka dan yi wahala aka dan sassauta aka suka musulunta amma shi abubakar lokacin da kowa ya kare ta shi yace sadaqta an gane ko to an zo shi abubakar da ya musulunta ina shi ma abubakar bai zamna ba shi ya samu tun na kirki in ka samu alkhairi kullum ka yi fata wanda kake so ya samu mun gane ko kal ka samu abin da kana gana alkhairi ne ka noke shi an gane ko daga kai sai haka daga kai sai matarka sai ɗiyanka allah mana gafara kawai shi kenan kai ha daga kai ko kuma sai kai a alheri in ka samu ɗan uwa ake sakan ba an gane ko balbar ma in kai ma kuɗi kuɗin ba na kai kaɗai ba ne ba saboda Allah mai yace wa ati zal qurba haqqahu wal miskin ɗan uwanka na kusa ka bashi haƙƙin shi da Allah ya dunkula ya zuba shi a hannunka kar ka yi dibin kana da kuɗi ka ce kawai kai naka ne ɗan uwanka yana cikin matsala wallahi Allah sai ya tabbai ka saboda haƙƙin shi aka ce ka bashi miskini ka bashi an gane ko ya kana kallon shi in yi kudi sai ya baka kudinka kudinka ne haƙƙinka ne wa ati zal qurba haqqahu haƙƙinka zai baka Allah mana gafara abbakar sai ya tashi shi ma sai yake kiran 'yan uwan shi da mutane na kusa da abokan shi wanda ya yarda da su ta bangaren abubakar shi ma ya janyo mutane yawa a cikin musulunci an gane ko daga cikin wanda abubakar ya janyo a cikin musulunci na farko usman bin affan usman bin affan khalifa annabi bayan abubakar da umar shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma darra usman ba'da ma fa'al yau daga yau duk abinda usman ya bai cuta shi kawai ya samu lamini ya samu tikiti an gane ko kuma da aka zano wanda aka ba aljanna cikin hadisi daya a jere Uthman ne da uku annabi ya ce abubakar fil janna wa Umar fil janna wa Usman fil janna wa Ali fil janna har zuwa goma asharun bashiri na bil janna a cikin hadisi guda sannan zaka ga cewa lokacin da aka zo aliens innal ladhina yubayi'unaka ba ita ba alladhina yubayi'unaka tahta ash-shajara laqad radiyallahu 'anil mu'minina iz yubayi'unaka tahta ash-shajara lokacin da aka yi mi mubaya a ƙarƙashin ice kaga kai tsaye Allah ya ce Allah ya yarda da wannan mumunan lokacin da suke ba bi mubaya a ƙarƙashin itace a shajaratu samara an yi bayanin ta asira ko shajaratu samara sunanta ko Allah ya yarda da su garanti aka ba su to a lokacin da aka zo mubaya'an nan annabi da ya ɗora hannun shi kowa ya mashi mubaya'a sai ya ɗora hannun shi ɗaya ya ce kuma ga hannun Usman mun gane ga hannun Usman bayan hannun Rasulullah kenan a mubaya'an nan da hannun Rasulullah aka wa Usman mubaya kaga saboda annabi yana da shaida da shi Usman shine ya auri matsiya annabi guda biyu ya auri ɗaya ta rasu aka bashi ɗaya ta rasu annabi ya ce da akwai wata da na ƙara maka an gane ko to wannan Usman dan Abubakar ya sanyo shi ta hanyar shi Abubakar ya musulunta kenan zaka ga duk alkhairin da Usman ya yi a musulunci Abubakar yana samun ne yana samun kamasho yana da percentage ya kake tunanin ladan Abubakar ya yi shi an gane ko Zubair bin Awwam cikin asharan bashiri na bil janna Talha bin Abdullah Sa'ad bin Abi Waqas Abdurrahman bin Auf haka nan dai an gane ko kaga su ma duka suna ciki duka Abubakar ya sanyo su asharan bashiri na biljanna su shiddan nan duka abubakar ya shigo da su mun gani kenan abubakar ya yi ya zub da namijin kokari a cikin addinin nan na'am wa usman bin maz'un haka dai wa abu ubaida bin jarah abu ubaida shine annabi ya ce li kulli umma amin wa aminu hazin umma abu ubaida bin jara kowace al'umma tana da amininta annabi ya ce aminin wannan al'ummai ya ce ubaidullah bin jara ne taskiya daga rasulullah shi ne lokacin da aka tura shi gubernansu wani lokaci lokacin ma deja an fara sistem ɗin mulki an fara cin manya-manyan kasashe sarauta da wane ne aka isko falon gubernar kai ka ce tsohon kango na wani malami kuma babban gari ne aka tura shi inda zaka isko fada tarkekiya to kaga aminta kawai yasa bai iyawa malai yace ma wa Abu Salma bin Abdul Asad haka zalika shi ma Abubakar ya shigo da shi wal Arqam bin Abi Arqam shi ma haka zalika ta hanya Abubakar wato ya shiga musulunci malai yace ma wa min khilalu alaqati haula ya akhadha al-islam yanshuru fi makkah wa kharijha ya sanadiyya wannan alaƙa da wannan mutanen da suka musulunta sai musulunci ya fara shiga cikin makka ko ina da wajenta wa dakhala fihi unasun min butuni quraishin wa mawaliha mutane daga cikin tsatsakiyar cikin quraishi suka dinga shiga musulunci da bayunsu bararrun bayunsu haka wa min mashtahara bi islamihim min al mawali fi hadhihi al marhala wanda musulunci shi ya shahara a cikin wannan marhalar daga bayu ko kuma wato bararrun bayu wanda musulunci sai shahara a lokacin nan farkon musulunci bala ya ce ma bilal bin rabah bilal dan rabah bilal yana daga cikin tarihi shi mutum ne kamar japan mai tsoro ne rago ne jikin shi bai siporton kowane aiki bawa ne amma da ya musulunta mutane mamaki suke waiwace azaba menene ya shiga ma bilal yake dokan wannan azabar ya ki saduda irin mutanen nan ne wanda a sani dai misali in suka yi abu da ka musu bulala goma sun sallama sai ga shi kashi na hauka aka yi tawa bilal haka hurai suka ce wannan musuluncin babansa ba akwai wata kuwa da take kara mutum kawai sai ga bilal ya zama jarumi a canya shi saman rana a ɗaure shi a ɗauko dutsi mai zahi a ɗora mashi a ba shi kashi na aljannu amma dai ana son kawai menene zai ce ya ce hubula a sake shi bilal yake mi ahadun ahad ahadun ahad har sai da suka maida shi musulmi suka maida ahadun ahad slogan ɗinsu na yakin yakin badar ne ko uhud shine slogan to kawura da sun yi an yi slogan din da daman suna tana da bilal wahalar da ya bada su ji sai su tunzura an gane ko kasa ai duk wani slogan na da zai da ya taba bada wani tashin hankali an gane ko to da kaji shi sarewa kake kawo misali slogan na sandika ko lokacin da sandika tana da faliyar ɗinta eh da kaji lokacin muhawar la patrie ou la mort da ya zaka ji ana kuzo mu shi sai kwale problem Allah mana gafara to shi aka ɗauki ahadun ahad akan slogan an gane ko eh sandika ta yi izanta amma yanzu lallabawa ne ake ko yanzu ba a jin komi akwai sandikalisa nan ba ta komi yanzu to shi wannan bilal kenan daga ciki kuma aka ce menene suhaib bin sananun rumi suhaibun rumi tarihin shi yana da tsawo insha Allah idan ban manta ba yana dan tsawo sai mu dan kawo shi sama sama ko zuwa satin sama idan ban manta ba idan kuma mun manta ya sha suhaibun rumi siha ba bawa bane aka zo aka saida shi a bawa an gane ku wa ammar bin yasir haka zalika ammar bin yasir shi ma ammar ya sha muguwa azaba azaba ta kirki ammar gaban shi aka kashe uwar shi uban shi ya mutu cikin azaba ba saboda uwar shi ta bayanta aka tsiro mata mi mashi ya huto ta jikinta saboda mi saboda sun musulunta ana shira ammar ya ce shi kenan ya ce hubul gaban shi uban shi ya mutu aka ce amma kai ma kashe ka za a yi kokan musulunta ya ce masa hubul aka kyale shi ya je wurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na halaka na hada abin da suke so annabi ya ce me kai ya ce na ce musu abin da suke so na halaka sahabbai lokacin ana zahin imani kowa ya rigibi yana kallon ammar ya yi ne ko ne rasulullah ya ce ammar imani ya ratsa ammar har cikin me a ɓargo wala ɓargo na ƙashin shi ba cikin hata shi ba ba tsoka shi ba ba ƙashin ba cikin ɓargon ƙashin shi imani ne duka annabi ya ce kogo ba kashi matsice masu illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman sai wanda aka tilasta alhali zuciyar shi tana cike da imani haka zalika baba ammar shi ma ya ci wahala da mamashi sumayya malam ya ce wannan marhala fa'idodin da zan mu ɗoka mai fawa'ida hazihil marhala fa'idodin da zan mu ɗoka cikin wannan marhala ta harko ta da'awa an gane ko marhala ta harko ta da'awa ke nan ita ce muka ida malam ya ce ma an na fi ilhamin lahi ta'ala li rasulihi an yabda abin da'awati sirran ta'aliman wa irshadan liddu'ati fi kulli zamanin wa makan Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ilhami ya sanya a cikin zuciya annabi sallallahu alaihi wasallam akan ya fara ai kaga ba ce mai ba unfa an zirtiran ko ko ce aka tashi kai wa'azi ba ce ka je kai wa'azi a sirta ba a Allah ne subhanahu wataala ya sa a cikin zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallam yayi da'awa a asirce saboda ya zama menene koyarwa gami ga duk wasu masu da'awa a kowane zamani a kowane lokaci yanzu kai misali sai aka kai ka garin kahurawa kawai shi kenan sai ka kawa laspika ka ce da abubuwan nan da kuke kaza kaza ne a kai ma ka san misali a ce garin duka babu mai sallah sallah ta kama a goye zaka yi ta sai sannu sannu ka fara da'awa an gane ko ko kuma kawai kana zuwa garin nasu duka ga sunan dai musulmin ne amma dai sai a hankali bid'a kaza ji ya ratsa musuluncin kaga ai ba kai tsaye ba sakawo sai ka bi sannu sannu kana fahimtar da su ka koyar da su kai wane ne malamai suka ce in zaka amshe kashi hannun kare da ƙarhi za a sha mi za a ci baƙa wuya kare ya ɗauko kashi zai cika ce zaka ƙwaci ya kake gani sai ma ya cije ka to amma yanzu in ka kawo kare mi nama ka aje mashi kashin sai ka ce baka da kanshi zai yadda kenan hikimar da'awa kenan ka kawo badil mai kyau ka nuna mutum abu mai kyau an gane ku mun fahimta daga ciki baka zuwa misali mutum kai a matsayinka na ɗalibin ilimi ko da'iya Allah ya kai ka wani wuri ka isko suna wannan sai ka ɗauki babban malamin nasu wanda ake girmamawa wanda shi ne komi shi ne kamar allansu misali Allah mana gafara duk abin da ya ce haka ne sai ka ce wannan ai dai iska ne yawa zai shi ka in ma an barka lahiya lau in ba a ci maka ba baka sha kashi ba haka ne ko amma sai ka ba abu ruwaidan ruwaidan an gane ko amma ka yi a taken shi kai tsaye a ce duka garan haka suke a biyu su a hankali shi ne da'awatu sirran an gane ko a kowane zamani a kowane makaya a kowane wuri ila mashru'iyyat al-akhdh bil ihtiyatat wa asalib az-zahira shine ka doki ihtiyatat me ake nihi da ihtiyatat kamar ka doki me ake cewa shi plan plan kana da plan A plan B plan har plan Z kana da kan da'awa da usulubi usulubi system din da zaka bi az-zahira ta zahiri da zaka bi wa ma yuqarr رره التفكير والعقل السليم من وسائل التي ينبغي أن يتخذها من أجل الوصول إلى غاية الدعوة وأهدافها da duk wani abu da hankali ingantacce zai ɗauka wanda za a zo har zuwa a cimma gaji a wannan da'awar kai a matsayinka na da'iya a matsayinka na mai kira ga Allah ai ba kana nihin ba kowa shikenan ya shiga wuta kawai ji wanda bai bi ka ba dan wuta ne ayo baka san me kake ba hikimar ka wannan wanda yake kan kuskure ya baro kuskuren shi ya dawo mi ya fahimta kenan dan ka bi wannan dole sai ka nemi plan plan plan da kuma usulubin da ya kamata ka bi ya fahimce ka a hankalce an gane ko da hujjoji ya dawo ba wai a kawai in bai bi ba kai wani dan wuta ne kurabi da shi dan wuta ne kar yo wutar ta ta babanka ce zaka yi taraba ta ko aljanna ta babanka ce a aka dauki usulubi mun gane ko malam yace abu na biyu anna sirriyatu da'awa marhalatun iqtadaha zurufun muayyana yumkinu an tatakarrar fi asalin min usulin wa fi daula min adwal wannan hikimar da annabi ya doka da awasirran yace wato menene annabi ya dauke ta ne kan wani zuruf kan wani yanayi wanda yake daidai mutanen kuma kana iya kai ma ka dauke ta a duk lokacin da mutanen sun zo irin haka kaga ya kamata a doke ta ko kuma ka zo ƙasar da ya kamata a doke ta mun fahimta ko mun gane ƙasar da ya kamata a doke ta ko kuma lokacin da ya kamata a doke ta kai ma kana iya ɗaukar wannan irin wannan usulubin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mala ya ce ma misal daulatu shi'iyya allati la tasmah lil muslim mumarasatu ayyi nasht ad-da'wa al-islami fa yattaru ila an yastakhfa bidinihi hatta ya tamakkan ya ce kamar misali irin kasashen da ba a ma barin musulmi ya bayyana da'awar shi kamar wannan darasin kakka yi dibin kawai shi kenan a doka ne a wuce wallahi ba san ba wata rana Allah zai kai ka watakila Allah ya kai ka irin wuraren nan ba gane ba san ko mun gane ba yanzu sai ka shi ka kawai wani iko Allah wani karatu ko wani stage an wuntsila ka wani ko wani ɗaukan karatu ko kuma mi wani aiki an wuntsala ka irin wannan wuraren kina shi ne sai ka tsaya ka ga asalib din da ya kamata ka ɗauka la yahdi Allahu rajulun wahidin min khairul laka min humr ni'am ni'am an gane ko kina yace kowane ka duba ka gani wato ka bi a hankali a hankali har sai ka tabbata an gane ko misali in ka tabbata in yaso sai ka fara summa yuhlin nashatu bainal mala'i sannan in ka san kana da misali jama'a ka ɗan yi ƙarfi sai ka fara watsa da ma'anarka cikin jama'a misali garin da ka je duka ɗuhu ne an gane ko kuma misali mutum ɗari uku ne a garin to kaga da ka samu wani ɗarin ka ka fara bayyanawa ko ba gaskiya ba saboda wancan ɗaribin da suka hiko yawa watakila rabin su mu 'yan ba ruwanmu ne watakila in ka bayyana ko kuma rabi su shigo wanda za su adawance ka kaɗan ne kenan irin haka ne malayan yake kwatanta ma wa huwa amrun yaqdiru bi hasbi az-zuruf al-bi'a allati ya'ish fiha malayan yace zaka yi shi gwalgwadon yanayin inda Allah ya cillaka yanayin al'ada ko kuma yanayin mutanen da Allah ya kai ka wurin su kenan sai ka san ya ne zaka musu da'awa yanzu misali nan in zan yi karatu a garin da magaram ya muke kawai da ka samu yan ɗalibanka duk wurin da ka samu sai ka yi hau karatunka ban wanda zai ma magana to amma yanzu misali a nan cikin ƙauyen da magaram nan kusa kusa kakkaje ko ina kan ka aza laspika ka yi da'awa sai ka je wurin sarki ya baka izini sai ka je wurin mai gari ya baka izini in ko baka yi ba an taura ma kashi a a sai ka sai ma ka haɗu menene za ka yi magana kan shi suna jinka eh wallahi musulmi ne kaga a cikin musulmin a malami ne ya zo eh kuma watakila ma an ma san ka malamin bare a ce ba mu san akidar ka ba watakila an san ka a malamwa ne to menene za ka yi magana hudu mu ji eh in da nan ba Allah mana gafara in ya saba abin su ce a wannan magana a barta sai madu'i ko a hasa wa'azin kuma haka din ku za a yi kenan kaga wurgi wuri ne wani wuri kawai cewa za su kan ma ka samu mulasifika ka hana mu barci munan da wuri ake barci kawai tattara mutanen ka kamar su wa'azi inda daidai za su shika eh kuma kai ku a matsayin ka na da'iya dole ka doka kowace bi'a ta same ka shi wani mai da'awa duk inda aka yi shi bi yake ba a san mai da'awa kawai ya kasance mai sha'ayya kai da kake so Allah subhanahu wata'ala ya shiryar da su ta hanyar ka ka samu wannan garabasa ta duk aikin da zasu yi kana da bonus mun gane kai da kake hatar duk su shiri ku wuce aljanna gaba daya wallahi duk da ka ji mai da'awa yana kausasawa ba wai nihin shi ba a'a kawai a rabu adawa wane ne a'a ku zo mu gyara mu zamna mu gyara mi Allah ya ce mi annabi ya ce mu bar duk wani wanda ba Allah da annabi ba shine wani hikimar da'awa Allah mana gafara mala yace as'ila lil muraja'a wato tambayoyin da aka ma kan muraja'a an gane ko? mala ya ce ta harko uzukur maratibu da'awa martabobi na da'awa da aka ce annabi ya bi su ka zanen su guda biyar nan mataka na marharatu siriyatu da'awa yaushe ne aka fara da'awa a boye ila kam sana har shekara nawa annabi yana yin ta a boye mala ya ce tambaya ta uku uzukur awailu man dakhala fil islam laifurme da suka fara shiga musulunci su ne ne zano su malai ce tambaya ta hudu uzkur man aslama min al mawali fi hadhihi al fatara a cikin bayu da bararrun bayu su ne ne suka musulunta a cikin wannan da'awa ta sirra malai yace ma hiya fawaidu hadhihi al marhala menene fa'idar da ka doka cikin wannan marhalar ta da'awa da aka yi mun gane ko kenan ina ji wannan mun yi marhalatu marhala ta farko mun yi sharhin ta ko sai marhala ta biyu ita ce marhalatul jaharu bi da'awa kuma lokaci yayi ya ne aka fara bayyana da'awa kenan sai mu tashi daga marhala marhala ta biyu marhalatul jaharu bi da'awa fata abinda muka yi daidai Allah ba mu ladan shi kuskure da muka yi karamcin ilimi ne daga gare mu Allah subhanahu wataala ya mana gafara shi share shi daga kirazan mu Allah ya sabko mana damuna mai albarka Allah ya kare mu daga wannan inundation da ake yi Allah subhanahu wataala wanda suka sami inundation Allah ya ba su abin da za su kula da gidajensu mu kuma da Allah ya tsare mu Allah ya ƙara tsare mu kuma ya ba mu abin da zan mu kula da gidajen mu gaba daya Allahumma yassir lana al-umura kullaha wa la taj'alna min al-qanitin rabbana qad hawaijna wa hawaij kullu man awsayna bi du'a wa man awsaynahu bi du'a wa man nuhibbu fika wa man yuhibbuna fika ya arhamar rahimin Allahumma qad hawaij kullu man lahu haqqun an nad'u lahu ya arhamar rahimin اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا وارحمنا بعدهم واحشرنا معهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في جناتك جنات النعيم على سرر متقابلين برحمتك يا واحد القهار يا عزيز يا جبار يا ارحم الراحمين سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته